muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci ya haɗa mu wannan babban masallacin yawa na garin Dingyade domin ci ga tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda yake yau muna sha biyu ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar da ashirin da shidda a muna nan da cikin suratul tauba don haka yau za mu tashi kan aya ta tamanin faɗar Allah maɗaukin sarki istaghfir lahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah maɗaukin sarki cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum so munafukan ka roƙa musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kada ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan da za ka roƙa musu gafara har so 70 falan ya gafira Allahu lahum har abada Allah ba zai gafarta musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wannan saboda su sun kafircewa Allah wa rasuli sun kafircewa manzon Allah wallahu la yahdil qawmal fasiqina Allah baya shirye da mutane wanda fasikai Allah madaukin sarki yana ba labari yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ha'ula'il munafiqina laysu ahlan lil istighfari wayannan munafukan ba su cancanci a roƙa musu gafarar Allah ba kuma ya sani cewa ko da ya musu istighfari ko da sau saba'in ne ya ta cewa Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu iya wannan istighfari har sau saba'in Allah baya gafarta musu to da cewa da ya ce in tastagafir lahun sab'ina marra cewa shin so saba'in ana nufin an haddade na da zai wuce saba'in ne Allah zai gafarta musu a'a innama zukirat hasman limaddatil istighfar lahum an ambaci wannan cewa so saba'in domin a yanke maganar roƙa musu gafara dama laraba sun saba da irin wannan a cikin tsarin maganganunsu idan suka ce ko da so saba'in aka yi kaza to suna nufin kaiwa matuƙa ba wai ana nufin abin ko da in ya wuce haka don haka ko da ma zai ƙara so ga saba'in din nan to duka banza ne da Allah ba zai gafarta musu ba kamar da Abdullahi dan Abbas yau da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka saukar da wannan aya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum manzon Allah ce asma'u rabbi qarraha hasali fihim ina jin ubangiji na ya sauka min a cikin su in na ga dama in musu istighfari in ma ban ga dama ba in ƙi. to tun da ya ce ko da na yi so saba'in to wallahi la astaghfiran na aksar min sab'ina marra zai musu istighfar din fiye da sau saba'in la Allah ya gafara lahu fatar ko Allah zai gafarta musu in wuce saba'in din nan wa qala Allah min shiddati ghadabihi alai sai Allah ya faɗa saboda tsanin hushin da yayi da su bayan wannan a cikin suratul munafiquna aya ta shidda yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya gare su astaghfarta lahum ka roƙa musu gafarar am lam tastaghfir lahum ko baka roƙa musu gafarar ba lan yaghfir Allahu lahum Allah bai gafarta musu saboda me inna Allah lalle shi Allah la yahdil qaumal fasiqin bai shiryar da mutane fasikai Imam Shafi yace lokacin da Abdullahi dan Ubayyu shugaban munafukai rashin lafiya ta tsananta gare shi aka ga alamun lokaci yayi ɗansa sai ya tafi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babana mutuwa ta halarto masa don haka ina son ka halarce shi kafin rayuwarsa ta kafin rayuwarsa ta aje kuma ina son idan ya mutu kai masa sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambaya wannan yaro ce to kai mi sunanka yace sunana al-hubabu bin abdullah sai manzo Allah ce bal a'a anta abdullahi ibn abdullah kai abdullahi ne dan abdullahi ba al-hubabu bal anna lahu inna al-hubaba izmu shaytani al-hubabu suna ne na shaytan don haka sai annabi ya canza mai suna ce sunanka abdullahi daga yau haka ko shi Imam Shafi ya umbata ce sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi tare da dan har ya zo inda shi dan Ubayyu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauke rigarsa ya sa masa da ita kai masa likafani wa salla alaihi Annabi yayi mai sallah nan sahabbai suka ce a tusalli alaihi wa huwa munafiqun yanzu kai annabi za ka yi mai sallah kuma ka san munafuki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ne ya ce min in tastaghfir lahum 70 marra ma'ana bayan ya bani zabi ya ce in ma na ga dama ko da so sa wani musu istighfari to bai kara bai gafarta musu yace to wala astaghfir lahu 70 wa 70 wa 70 zan roƙa mishi gafarar Allah so saba'in da saba'in da saba'in. Amma dai dama wannan yana nufin balaga ko so nawa ya roƙa Allah ba zai gafarta musu ba. Sai Allah ya ci a gaba. Fari halmuhallafuna.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون Fari halmukhallafuna wa'inda aka makararsuwa sun yi farin ciki saboda bi makadihin zaman da sun kai khilafa rasulullahi bayan manzo Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin tabuka sun suka yi zaman su ba su tafi ba. to sai suka rinka murna ai so sun kurwan ga zahi ba za su sha shi ba wa kari wasu yin kyamaci an yi jahidu su yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyin su wa anfusihim da rayukan su fi sabilillahi domin Allah wa qalu har ce ma suka yi yan uwan su la tanfiru fil harri kar ku tafi a cikin wannan zafin fa Allah ce kul ka gaya musu naru jahannama ashaddu harran wutar jahannama ta fi tsananin zafi laukanu ya da sun kasance suna fahimta don haka kwali ya bahaku kalilan su yi dariya kaɗan ne ɗan tsawon rayuwarsu na duniya wali ya baku kasiran za su yi kuka mai yawa idan sun ji alkiyama wannan jaza an bai ma kanu ya kasi buna sakamako ne sanadiyar abin da sun ka zama suna aikatawa Allah ya faɗi wannan zaman lil munafiqin al mutakhallifin an sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka Allah ya faɗi wannan yana mai zargin munafukai wayanda suka makare suka zauna baya suka kibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka kuma zaman sai suka yi ta murna zaman da suka yi bayan hitarsa don haka Allah ce sun kyamaci su yi yaƙi tare da manzon Allah da dukiyoyinsu da rayukansu domin Allah har ma 'yan uwan suke ce musu la tanfiru fil harri kar ku tafi cikin zafi saboda wannan hita yakin tabuka ya kasance fi shiddatil harri a cikin lokaci ne mai tsananin zafi kuma lokacin da inuwoyi suka da daɗi ya itace suka nina don haka suka cewa la tanfiru fil harri kar ku tafi cikin wannan zafin Allah madaukakin sarki ya ce manzon sai gaya musu kulkace musu naru jahannama wutar jahannam allati tasiruna ilaiha wadda za ku kasance zuwa gare ta saboda kun ki tafiya wannan yakin ashaddu harran ta fi tsananin zafi ta yi wannan rana tsananin zafi wato wanga zafi da kuke gudu wanda shi ya gudun zafi ya sa ba ku je ba to wutar jahannama ta fi wannan zafi tsanani kamar da imam malik ya ambata daga abu zinadi daga al'arash hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naru bani adam allati yuqaduna biha juz'un min 70 juz'an min nar jahannama wato wannan wuta wadda yan adam ke hurawa suna hasa suna amfani da ta wajen da fedafen su daga shagashin su to ɗaya bisa saba'in ne na wutar jahannama wato kaso ɗaya bisa saba'in ne in an kakkasa zahin wutar jahannama kashi saba'in to wanga kaso guda ne suka ce ya rasulullah in kana la kafiya ko da yake ga ta ishe mu ala inna fudila alaiha yace kai bayan wannan an fifita ta akan waccan bitis atin wa 60 juz'an da yanki 69 wato jahannama ta yi wannan ta duniya zafi da kaso 69 kamar yadda Buhari da Muslim suka yi da wannan hadisi hadisin Malik Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi hadisi abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna narakum hazihi lalle wutan nan taku wannan wadda kuke amfani da ta rayuwar duniya juz'un min sab'ina juz'un min nar jahannama kaso ɗaya ne daga cikin saba'in na wutar jahannama sannan bayan an kasa zahin wutar jahannama kashi saba'in aka ɗauko kaso ɗaya summa وضربت في البحر وضربت بالبحر مرتين aka sa ta cikin teku har sau biyu ana wanke ta don a rage mata zafi walaula zalika ba don da wannan ba yace ma ja'ala Allah fiha manfa'atan li ahadin da Allah bai sanya ta amfani kowa ba bayan an kasa zafin jahannama sabai aka dawo kai so guda kason nan guda sai da aka sa cikin teku har sau biyu ana rage mai zafi sannan aka ba mu ita domin mu amfani da wajen dafe-dafe mu da sauransu ka ji kuma yadda take zahi duk da haka da kana ya ka dan tsoma dan farcen ka guda ciki lokacin da take balbalniyan nan ka jiya Imamu Tirmizi da Ibn Maja su ma sun karɓi hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan ita wutar jahannama da ce ashaddu harran yace oke da alan nare an hura wannan wutan alfa sana shekara dubu ana hasata hatta ihmara sai da ta yi jajajar summa oke da alaiha alfa sana sana'a koma hura ta har shekara dubu ana zuga ta ana hura ta hatta iyar da sai da ta yi fari summa oke da alaiha alfa sana sana'a ka sake hura ta ana zuga ta sai shekara dubu attas wadda sai ta yi baki kirin kaga tun tana ja har ta yi fari har ta yi baki kirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa hiya sauda'un kal laylil muzlim baki kirin take kamar dare mai tsananin duhu baki kirin take ba haske harshen ta ma bai haskawa ka san wuta wannan ta duniya idan harshen nata yana sa a ga haske to ba shi yasa kuka kunna kara a kara almajirai su kewaye ba to ita harshen ta ba ɗiɗɗiɗɗim yake duhu ba ya haskawa saboda ta horo to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayani sai an ce sai manzo Allah ya karanta wannan aya inda Allah madaukakin sarki ke kira masu imani da cewa su kare kansu da iyalansu daga shiga wuta sai ce wa ƙudu hannasu wal hijara makamashinta mutane da duwatsu ya ce wa ƙida alaiha alfu ami hatta yadda shi ma irin wancan hadisin an kunna ta shekara dubu har ta yi fari sannan shekara dubu ta yi ja sannan shekara dubu ta yi baƙi ƙirin ya ce fahiyar sauda'u la kallaili la yudhi'u lahabaha baƙi ƙirin take kamar dare harshen ta bai haskawa a imamu tabarani ya zo da irin wannan bayani a cikin hadisin anas hadisin da yake marfu'i ne ce lau anna shiraratan bil mashariqi min nari ja- min nari jahannama law yadharruha man bil maghribi wa man fihi yace da a ce yar bira guda ta wutar jahannama an aza ta can bangon gabas to da wanda a bangon yamma da yaji zafin ta yar biran nan kun san idan wuta tana da abin nan ɗayan tartsatsin na yana tashi ya dan tuma ya faɗi kaga da ya faɗi mutuwa yake yi to irin shi da a ce na jahannama yana can iyakar duniya ta gabas aka aje shi can da wanda iyaka ta musa ya ji zafin ta Nomanul Bashir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati liman lahu na alani wa shirakani min nari wato wanda ya kowa jin saukin azabar jahannama a lahira shine mutumin da aka wa takalma biyu masu madaukalayye biyu na wuta takalma shi an kai mai wai shi an mai sauki sai amma takalman na garwashi na sai ya sa da madankulen su kamar yadda hake sa silifas. amma ya gabi min hadi maqa yana sa takalmin sai kwai ta tafasa kama ya galil miljal kamar yadda ka san tukunya ya za ta ga zafi ta ka tafasa to wai wannan shi an mai saukin to ina sauke mutum na take da garwashi kwai yana tafasa la yara ahadun min ahadin nari ashaddu azabun amma shi gani ne babu wanda ya yi shi tsananin azaba manzo Allah cewa innahu la ahwanuhu azaban kuma lalle shi ya yi saukin azaba azaba shi mai sauki ce bisa ga sauran Buhari da Muslim suka hidda wannan hadisi hadisin al-Amish haka Imam Muslim ya fitar da hadisin Abi Sa'id al-Khudri inda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adana ahlin nari azaban yawmal qiyamah mafi sauƙin ɗan wuta azaba a ranar kiyama shine wanda aka sanya mata kalma biyu na wuta wanda yake kwanyarsa za ta tafasa sanadiyar zafin wa'annan takalma wannan shine mai sauƙin akwai dai hadisai da dama da riwayoyi daban-daban masu magana akan wannan a cikin alkur'ani ma Allah ya nuna irin zafinta a suratul ma'aj aya ta sha biyar zuwa ta sha shida ce kalla innaha lada
كلا إنها لظى نزاعة للشوى Allah ce kalla a'a ku saurara innaha ita wannan wuta fa lada sunanta lada kuma aikinta nazza'atan lishawa mai nalce fata goshi na tale fata goshi take yi mutum yana nufato ta fata fuskar shi gaba ɗaya za ta fare saboda tsananin zafin ta babu wai kafin ma ya shiga a suratul hajj aya ta goma sha tara zuwa ta ashirin nan ma Allah ya bayani irin zafin ta yace yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم yusharu bihi يصهر به ما في بطونهم والجلود walahum maghfirah ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب a الحريق ina aya Allah ce wasu masu jayayya guda biyu ne suka yi jayayya to amma ɗayan ɓangaren sai aka yanka masa tufafi na wuta ma'ana aka samu yadi na wuta aka yanka musu daidai su wanda za su sawa bayan ga wayannan riguna an yanka musu da wanduna na wuta yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zuba ruwan zafi ta saman kawunansu ga su saye da riguna na wuta kuma ɗaya zuwa rahi a kwararo musu daga kai zuwa ƙasa ya yuzharu bihi ma fi budunihin abun da ke cikin cikunansu zai tafasa ya narke sardiyar wannan ruwan da aka zuba a ka wal juludu haka nan duk fatun za su narke walahum maqami'un min hadidin bayan wannan suna da manya manyan kulake na bakin karhe wanda ake bai da su ana rafka Allah ce kullama aradu an ya kharju minha duk sadda suka yi niyyar fita daga wannan wuta din nan min gammi wato daga wannan bakin ciki da suke ciki ido sai a mai da su fiha a cikin ta Allah ce wa zuqu azabal khariq ku dan azabar gobara azabar kuna to kaga wannan duka Allah na bayani irin musiba da bala'in da ke tattara cikin wannan wutar a suratul nisa aya ta hamsin da shida shi ma Allah ya ce innal ladzina kafaru bi ayatina
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
Allah madaukin sarki ce innal ladzina kafaru haqiqa wannan da suka kafirce bi ayatina suka kafirce mu ayoyin mu sawfa nuslihim nara da sannu za mu kone su da wuta kullama narjat juludum duk sadda fatan suka nina suka rukuce Allah ce baddalnahum juludan gairaha sai mu hurhura mu canza musu mu kawo musu wasu fatu sabbi wanda ba wancan ba saboda mi kawai liya zo kul azaba don su ci gaba da ɗanɗanar azaba fata na narkewa tana rukucewa a sake mai da ita sabuwa a kuma za a zauna har abada Allah ya kare mu shi yasa wannan ayan da muke a kai Allah ce kul ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ta fi tsananin zafi laukanu yafqahuna da sun kasance suna fahimta ai law annahum yafqahuna wa yafhamuna da a ce suna fahimta lanafaru ma a rasulullahi fi sabilillahi fil harri da sun tafi tare da manzon Allah wajen jihadi a cikin zafin nan liyattaqu bihi min harri jahannama saboda wannan zafin ya kare su daga zahin jahannama allazi huwa aba'afa aba'afa haza wanda ke shi zahin jahannama linkin balinkin ne na wannan zafi na bazara walakin nahum sai dai sun kasance kamar yadda wani yake cewa kal mustajiri min ramda ibn nari kamar mutum na ƙasa tana da zahi wai saboda gudun kai ya taka zahin ƙasa sai ya taka wuta ku kaga ba komai ba to gudun kar su ji zahin bazara wajen yake sun fada jahannama wani mawaƙi ke cewa umruka bil hamiyati afnaytahu makhafatal barid wal hari wa kana aula bika an tattake min al ma'asi hazran nari yace rayuwarka gaba dai ka karar da ita cikin jiyayya hamiya wai don gudun sanyi da zafi kullum kai dai kokarin haka ka kare kanka da ainihin sanyi da zafi to abin da ya fi dacewa gare ka an tattaki minar ma'asi ka yi hattara da sabo hazaran nari saboda tsoron wuta a nan idan ka rayuwarka ka kare ta wajen kariya domin kariyar sanyi da kariyar zafi kaga idan lokacin sanyi ya kama akwai matakan da mutum zai ɗauka domin ya kare kansa daga sanyin idan zafin ya zo shi ma akwai matakan da yake ɗauka domin ya kare kansa daga zafin wai duk don tsoronsu to kai da ke ƙoƙarin ka kare kanka daga sanyi a nan rayuwa ta duniya ka kare kanka da zafi a wannan rayuwa ta duniya wannan ba ala ce abun da ya dace da kai ka yi hattara da sabo domin gudun wuta sannan Allah magir- wanda ya girma ya ɗaukaka ya ce yana mai ƙyace ma wasu wa'annan munafukan akan wannan mugun aikin da suka aikata na ƙin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi yace fal yadhaku qalilan wal yabku kaseera su yi dariya ƴar kaɗan ne za su yi kuka mai yawa sakamakon abin da sun kasance suna aikatawa ibnu abi talha ya an so wani bayani daga ɗan Abbas radiyallahu anhu shi da Abbas ke cewa duniya qalilun duniya kaɗan ne ce don haka falyadhaku fiha ma sha'u su yi dariya a cikin ta gurgudun abin da suka so bakin dai rayuwar duniya ce to rayuwar duniya ƴar kaɗan ce wa idan qata'at dunya wa idan qata'at dunya idan duniya ta yanke wa saro ila Allah azza wajalla suka koma ma Allah mabai da girma ista'ana ful buka'a to dan nan za su fara kuka wanda ke layan yanka abada har abada bai yankewa ashe ko kaga duk jin dadin da aka yi ana rayuwar duniya duk wata walwala da aka yi duk wata dariya da aka yi idan aka koma wajen Allah aka shiga azaba to ya zama wannan yadda dariya ta kaɗan kukan shine mai yawa Abu Razin da shi da Alhassan da Katada da Arabi dan Husayn da Aunul Uqaili da Zaid ibn Aslam haka suka faɗa cewa waccan azaba ba ta yanke har abada Abu Yalal Musali ya yi wani hadisi wanda ke hadisin na Anas dan Maliki ne inda shi Anas ke cewa sami'tu Rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa yana huduba yana ce ya ayyuhan nasu baku ya ku mutane ku yi kuka fa in lam tabaku fatabakau in har kun kasa kuka to ku yi abin da ake ce ma attabaki ban san la Allah ko da Hausa kalimar tana wato mutum ya kama kuka yake amma ba kuka yake ba amma an gani sai a da kuka yake ban sani ba ko kuna Allah ko kuna da kalimar da Hausa attabake mutum na ba kuka yake ba amma sai ya dan nuna mutane kama kuka yake wanda gani duk ya kuka yake a ba wai na bakin ciki ba wannan kawai mutum ganin damar shi don aza kuka yake sai ya kama yi haka kamar irin wanda mata kai yanzu suna gaisuwa saboda buke su ce to mu isa fara daga nan sai to kamar irin wannan kaga ba kuka ne suke na gaskiya ba na kissa to shi na manzo Allah ke cewa in dai har ba ku iya kuka to ko irin wannan kukan kisa ɗin ku yi saboda me idan har ba ku yi kuka nan duniya ba saboda tsoron Allah fa inna ahlan nari yabkuna yan wuta za su yi kuka a lahira hatta tasila dumu'uhum fi wujuhihim sai hawayensu sun malalo sun gangaro ga huskokinsu ka anna haja dawilun kamar hanyoyin ruwa ne za ka ga hawayen ɗan wuta ga ainihin huskarsa sun dararo a za ka wani gebe na ya gangaro sannan ya ce hatta ta ƙarƙar dumu'u za su yi ta kuka sai hawayen sun ƙare ƙare ƙaƙaf wata siru da man sai jini ya rinka fitowa ga idanun madadin hawayen wata ƙarahul uyuru kaga idanuwa duk sun kwakwalɗe yace saboda zubar hawayen nasu da malala da suka yi falau anna sufunan urjiyat urjat fiha lajar da a ce jiragen ruwa an zo an tuka su a cikin wannan ruwan da jiragen sun tafi a saman wannan hawaye saboda yawan su ibn majah rawaito su ya rawaito nan shi ma a hadisin al-amash al-hafiz ibn abi dunya shi ma ya rawaito irin wannan wani hadisi na Zaid ibn Zurai'in wanda ke hadisi ne marfu'i yace inna ahlan nari idza dakhalu nara yan wuta idan suka shiga wuta bakau dumu a zamanan za su yi kukan hawaye wani tsawon lokaci summa bakawul qaiha zamanan sannan su yi kuka na bardi irin ruwan kurjin nan kitik kitik shi ma tsawon lokaci a irin wannan lokaci mala'ikun da ke gadin wuta ke ce musu ya ma'asharal ashqiya'i ya ku taron tababbi tarakatumul buka fi daril marfu fiha ahadwa kun bar kuka a can gidan da ake tausaya ma masu ita a can duniya inda can duniya kun kai wannan kukan da Allah ya tausaya muku amma kun yi kure yace hal tajiduna al-yawma man tastaghithuna bihi shi yau ko za ku sami wani wanda za ku nemi agajin sa ya agaza muku to ana faɗa musu wannan sun haza wata dama ta suka samu sai su daga idanuwan suna kallon sama su daga muryoyinsu suna kiran 'yan aljanna 'yan uwansu kowa na kiran 'yan uwa ne na aljanna ya kai wani namu ya mashar al'aba'i wal ummahati wal auladi ya ku taron iyaye maza wato ubanne da uwaye da 'ya'ya kharajna min al-quburi itashan ko da muka taso muna gaya mu ko da muka fito daga kaburburan muna jin kishirwa wa kunna tulal mawqif itashan duk tsawon dadewa da an kai nan wurin tsayi wurin hisabi ka hayan ai hisabi kowa a tura shi inda zai na nan ma duk tsawon yinin nan da kishirwa muke ko zai yinin nan ko Allah madaukakin sarki wani wuri kwatanta shi ce ka ka ka 50 alfasana ya kai tsawon a kwatanta shekara dubu hamsin to duk tsawon zaman da muka yi nan da kishirwa muke wa nahnu yau mai dashin ga mu ma yanzu ma cikin kishirwa muke fa fizo alaina min alma'i ku dan zubo muna wani abu na ruwan ku ku dan tarho muna mu dan sha mu dan ji sanyi aw mimma razaqakumullahu ko ko wani abu daga cikin abin da Allah ya azzata ku na aljannan dai ku dan kyammo muna wani ku dan kado muna wani abu ma dai mu dan samu dan abun nan to za su yi ta irin wannan kira har shekara arba'in ba a karɓa musu a ƙarshe dai amsa da za a ba su innakum maki suna fiha abada za ku dawwama cikin wutan nan har abada ba za ku fita ba kamar wanda zuwa cikin suratul zuhrufi sai su yanke kamna ga kowane alhi kenan daɗa sun tabbata an riga an gama kamar yadda wasu hawaye suka yi bayani yan sun yi ta kira ya maliko اقضوا لنا ربك ليقضي علينا ربك اقضوا لنا ربك ليقضي alaina. wato suna cewa maliku ka roƙa mana ubangijinka ya dai hukunta mana mu mutu ga azaba da ya mu mutu su shakira su shakira a ƙarshe abin da za a ce musu shi mai gadin wata zai ce musu ihsa'u fiha wala tukallimun yanzu na gaji da koke-koken ku yi ƙasa a cikin takar ku kuma magana da nan da za su yi ƙasa a cikin wuta din nan shikenan Allah ya kare mu daga wuta sai Allah ya gaba فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين Allah ce fa in raja'aka Allahu ila qa'ifatin minhum idan aka gama wannan yaki na Tabuka Allah ya mai da kai zuwa ga wata jama'a daga cikin su bayan ka koma Madina aka samu wasu daga cikin su wasta'zanuka lil khuruj suka zo suka nemi ka ba su dama su fita a wani yaƙin za'ana to fa kulka ce musu lan takharuju ma'i abada shikenan an gama har abada ba ku komai ta da zuwa yaki saboda me walan tuqatilu ma'i aduwan ba za ku sake yaƙin maƙiyi tare da ni ba babu inda zan koma ta da kojin yaƙi saboda me innakum raditum bil qudi awwala marra tun karon farko kun zaɓi zama to shi kenan ku ci gaba da zama ɗin. Faƙaudu ma alkhalifina ku zauna cikin makarari mai yayi waɗanda ke zama gida su ne irin tsofaffi da marasa lafiya ku ci gaba da zama da su. A Imam Katada ce waɗannan da Allah ya ba damu ya ce za su nemi fita tare da annabi ya ce ba za ku fita tare da ni ba an ce sun kai su mutum goma sha biyu. annabi na dawowa da za a je wani yaƙi suka ce to yanzu ga mutuwa ba mu dawo mai ta Allah ya ce a'a ka ce ba za ku koma ta tare da ni ba ba za ku koma yaƙar maƙiya tare da ni ba wannan domin ladabta su a gare su kuma wannan saboda tun farko sun zaɓe zama to shi kenan su zauna dama duk abin da mutum ya zaɓan makansa tun farko to Allah zai bashi da wannan abin kamar yadda ya faɗa a suratul an'am yace wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce muna jijjiwa zukatansu da idanuwansu ba su fahimtar gaskiya ba su ganin gaskiya saboda me kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda suka kima da shi tun karon farko to haka zamu bar su cikin wannan in ainihin zaluncin su da ƙetare iyakar suna kai komo ba za su fahimta ba tunda tun karon farko sun kiyarda to haka wa'annan Allah ya ce musu innakum raditum bil qu'udi awwal marra kun yadda da ku zauna tun karon farko don haka kenan fa inna min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'da abinda as sakamakon mummuna aiki shine a ba mutum sakamakon wanda an mummuna bayan wannan shi kuma ladar kyakkyawan aiki aikata wani kyakkyawan aiki bayan sa mana idan mutum ya saba ma kansa mugun aiki to koyo shi mugun aikin zai ci gaba da aikatawa kamar yadda yake idan mutum ya saba ma kansa aikin kwarai to kullum aikin kwarai za ka gana ta aikatawa kamar ya yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a umrar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya bayan an hana su isa garin Makka wanda Allah ya bani a suratul Fatih ayat 15 sai yaqulul mukhallafuna in idzan talaqtum ila سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله Na'am.
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل نعم.
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
Na'am. A su al-muhallafun wanda aka makarar suwa, wanda suka zauna suka ƙi tafiya, suka maye cikin gida, za su ce zan dalaktun ila maganima idan za ku tafi zuwa wani yaƙi wanda yake ana ganin akwai ganima da sauƙi da ta ku zuwa domin ku karɓi wannan ganima in suna ga yaƙin mai sauƙi ne. Za su ce zaruna na tabi ku ku bari mu bi ku. Wai yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah. Allah ce gulka ce lan tattabi'una ba za ku bi mu ba kazalika qala Allahu min qawli haka Allah ya faɗi tun can farko tun da dai yanzu da za ana wanga mai wahala kun ki zuwa to ko mai saukin ya zo Allah ce kar ku koma bin mu don haka kamar da Allah ya ce a tuma ta ce faqa'udu ma al khalifina ku zauna tare da wanda suka zauna gida suka maye gida Abdullahi ɗan Abbas ya ce su wane ne alkhalifi na ce ar-rijalu allazina takhallafu anil gazati anil gazati wato wayanda suka makare ba su je wurin yakin ba ila wasu saboda rashin lafiya ko rashin guzuri ko abin da ya kama da wannan to tunda kun zabi zama kuna da hali kuna da komi kuka zabi zaman cikin to ku zauna ga kunan ga su sai Allah ya ci gaba ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kar ka yi sallah ga ko ɗaya daga cikin su ya mutu har abada cikin wayannan mutanen da aka ce maka munafukai ne to duk wanda ya mutu kai mai kakka mai sallah wala taqum ala qabri kar ma ka tsaya a kabarin sa da sunan masa addu'a innahum kafaru billahi don sun kafirce ma Allah wa rasulihi da manzonsa wa matu wa hum kuf- fasiqun sun mutu suna fasikai wato Allah madaukin sarki ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga wannan munafukai kada yawa kowa sallah daga cikin su da ya mutu kai ya tsaya ga kabarinsa ya mai roƙon mai gafara ko shi masa addu'a saboda sun kafircewa Allah da manzo kuma sun mutu akan kafircin to wannan kuma hukuncin ba wayancan mutum goma sha biyu kaɗai ba a'a ya game ga duk wani wanda munafucin sai bayyana an gano cewa eh, lalle munafuki ne an hana manzo Allah ya mai sallah an hana ya tsaya kabarinsa domin ya mai addu'a duk da yake sandiyar saukar wannan aya ta sauka ga shi Abdullahi dan Ubay din dan Salul shi shugaban munafukai kamar da Imam Buhari ya fitar hadisi Abdullah daga Nafi daga Ibn Umar yace lamma tofi Abdullah ibn Abi lamma tofi lamma tofi Abdullah wa Ibn Ubay yayin da shi Abdullah wato dan Ubayyu ya rasu ya mutu ja amnuhu Abdullah ibn Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai dan sa Abdullah da Abdullah ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa alahu an yudiyahu kamisan ya ce annabi yana roƙon haka ba ni wannan rigar taka yukaffiru fihi abahu don yawa babansa likafani da wannan rigar ba da wasu yana ce ga ta nan ta kai mai likafani ba shi kenan ba sun masala husan ne koma roƙo annabi ce to annabi yana roƙon alhorma ka je kai masa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je domin yayi masa sallah Umar ka zama Umar bai da sassauci nan take sai ta tsaye sai ya riko tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawo shi yace ya rasulullahi tusalli alaihi wa kanna haka rabbuka an tusalli alaihi yanzu kai manzo Allah zaka yi mai sallah kuma alhali ubangijin kai hana kai mai sallah fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ai ba hana ni an kai ba innama khayyarani Allah don ga wannan ba saukar da wala tusalli ahadin ba Allah ne ya bani zabi don abinda Allah ya ce min istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahu 70 marra falan yaghfir Allah lahu haka Allah ya ce min ko in musu istighfari ko ka in ko da ni nayi so 70 Allah ba zai gafarta masa ba to don haka zan ƙara ma akan bisa 70 din nan zan mai mai istighfari fiye da 70 Umar ya ce innahu munafiqun munafiki na ha haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah to bayan mai sallah sai aka saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau an ruhi duk wanda ya mutu daga cikin karka ko mai mai sallah karka tsaya kabarin sa haka imam muslim ya rawaito daga abubakar ibn abi shayba daga abi usama shine hammad dan usama sannan imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga ibrahim ibn al-munzir daga anas dan iyad daga ubaidillah daga ibn umar al-umari ala yace fa salla alaihi wa sallaina ma'ahu annabi ya mai sallah sai muka yi sallah tare da shi sai Allah ya saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada duk wanda ya mutu daga cikin su karka koma mai sallah har abada haka shi ma al-Imam Ahmad ya rawaito daga Yahya dan Sa'id al-Qattan daga Ubaidullah wa qadru min hadisi Umar ibn al-Khattab nasu shi ma ya rawaito daga wannan hadisi Umar dan Khattab da kansa bina ya hada irin wannan sai imamu al-ahmad ya ce ga hadisi abdullahi dan amka daga dan abbas ya ce na ji umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya kula yana cewa lamma tufi abdullahi ibn ubayy lokacin da abdullahi dan ubayy ya mutu du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lis salati alaihi sai a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi masa sallah fa qama ilaihi ya tahi zuwa gare shi domin yayi mai sallah falamma waqafa alaihi yuridu salata lokacin da annabi ya tsaya kansa yana nuna masa sallah sai umarci ta hawwaltu sai ni juya wa qumtu hatta qumtu fi sadri sai ni zo gaba annabi ne tsaya ni huskance shi fa qultu ya rasulullah nace manzo Allah a ala aduwillahi abdullahi ibn ubay shi yanzu akan wannan makin Allah abdullahi dan ubayyu wanda ke ranar kaza ya faɗi kaza ranar kaza ya faɗi kaza ranar kaza ya faɗi kaza Umar ɗan Haddabi ya ta lissafin irin maganganu muyagu waɗanda ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shi zaka wa sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi hatta idza aka sarto alai sai da ni yawaita ma wannan magana qala sai ce akhir ani Umar Umar dan ja da baya ai ka sani inni huyyirtu to an bani zabi fatarta kuma na zaɓa don haka an ce mai astagafir lahum aw la tastagfir lahum wa in wa in tastagfir lahum 70 marra falam yaghfir Allahu lahum yace da na san cewa idan ni ƙara akan 70 da za a gafarta shi da na ƙara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya tafi tare da shi kuma ya tsaya akan kabarin sai da aka gama turbudar sa sai Umar da kansa yake cewa fa ajabul li na da ina mamakin kaina wa jara'ati ala rasulillah irin wannan karin hali irin wannan yaji da ni in zo in tsaya gaban manzo Allah ina faɗin wa'annan maganganu ni da kaina sai da ni mamakin kaina don haka wannan bai kasance ba sai lokaci ɗan kaɗan ana gama sallar da addu'ar da shi ɗan ubayyu ba a daɗe ba sai ga wa'annan ayoyin sun sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna sai aka saukar da aya to daga ran nan wa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin manzo Allah bai koma sallah kan kowane munafiki bayan wannan bai koma tsayawa kan kabarin kowa har lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa kamar da Imam Ahmad ya fitar daga hadisin Abu Zubair hadisin Jabir yace lokacin da shi dan Ubay ya mutu a ta ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin da wancan hadisin da ya gabata yana neman Annabi ya taimaka mai domin abin da ya ce masa manzo Allah idan har baka zo kawa babana sallah ba to nu ayyar bi haza za a rinka aibanta mu da wannan a ce kai da ubanka annabi kin yayi ubanka sallah ka ku ga zama aibi ga da don haka ke nema alhurma dai annabi ya zo yawa baban na sallah kar a rinka aibanta shi annabi ko ya zo ko da ya zo ya ko har an sun turbude shi ha manzo Allah ce a'a kuka shigar da shi kabari ku tono shi aka tono shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tofi tun daga kansa har daga dugansa kuma ya samu rigarsa ya tsaya kan kabarinsa yana nan sai ga jibril ya zo ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takun ala qabrihi daga yau duk wanda ya mu daga cikin su kar ka koma mai sallah har abada kar ka koma tsayawa akan kabarinsa to haka dai maganganu na dai ana ta kawowa akan dalilin saukar wannan aya duka dai maganganun kusan bambancin riwayoyi ne kawai suna magana dai akan sallar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa shi Abdullahi ibn Ubay Allah ce kare koma tsayawa da yake dama dai lokaci ya riga yayi insha Allah nan za mu tsaya fatar abu na makaranta daidai Allah ya ba mu ladan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haduwar tamu Allah ya mata albarka ya sa ta zan sadi ira garin baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم